بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wannan rana na Asabar 25 ga watan 12 shekara ta 1946 wanda ya da 21 ga watan Jun 2025 miladiya ana majalisi namu da muka saba muna karatu cikin Ummatul Ahkam da Al-Hafiz Al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi muna cikin babi na babu salatul khawfi mun karanta hadisan dukkan su guda uku da malam ya koro mana su yau insha Allah za mu ƙara bibiyan waɗannan hadisai kuna dai yau kafin a takaice zai zama saboda rashin farawa da biyu da wuri ba malam ya ce babu salatul khawfi an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatul khawfi fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخر فصلى بهم ركعة وقرت الطائفتان ركعة ركعة آه وانا حديثي لك عبد الله دم عمر قال تعالى يا درس لك يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وظل يا إيمان صلى صلى نسوره fi ba'dhi ayyamihi a wasu daga cikin kwanaki kwanakinsa da ya allati laqiya fiha al'adu wanda ya gamu da abokan gaba a ciki fa qama qa'ifatun ma'ahu sai wasu gungu sahabbansa suka miƙe suka sallah tare da shi wa qa'ifatun bi izai al'adu wasu kuma suka fuskanci abokan gaba wa salla bil ladhi ma'ahu raka'a sai sallaci raka'a daya tare da wanda suke tare da shi a wajen sallah ثم ذهبوا سنسي waɗannan su sahabbai nashi wanda zai sallah da suraka daya suka tashi suka koma wajen wato aukan gaba waje al-akhar na su waɗannan wanda suke wajen aukan gaba su kuma suka zo wajen manzon Allah fa salla bihim raka'atan sai mu salla raka'a daya wa qarat ta'ifatan raka'atan raka'a sai gungun sahabban ko wanda wato gungu daga cikin wato kungiyoyin guda biyu suka rama raka'a daya raka'a daya wani hadisi in za a tuna mun karanta shi a wancan sati wanda ɗaya daga cikin wato abubuwa da hanyoyi da aka samu sufofi da aka samu na sallah na roƙo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa a wancan zama akwai sufofi da ɗan dama sufofi akalla guda shida ko bakwai da aka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wato sallah na na tsoro Imam Ahmad ibn Hanbal a rubuto shi yana cewa tare da fi salatul khawfi sittatu ahadithin aw sab'a ayyuhuma fa'ala fa'ala al-mar'u jaza yake cewa sallah na tsoro ya tabbata wato hadisi sun tabbata hadisi shida ko bakwai da suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowanne mutum yayya ya wato ya halatta kamar da ibn abdul bari da karto daga wajensa ibn al-qayyim yace usuluha sittu sifat in ka hada hadisai cikin hadisai za ka samu akwai wato sufofi daban-daban da aka samu daga manzo Allah a hadisansa guda shida akalla to wannan yana daga cikin wato hadisai da suka magana akan sallah na tsoro yanda ake yin ta akwai magana da malamai ke da shi akan cewa akan cewa kusan ittifaqin malamai dama ijma'in malamai sun yi akan cewa dama akwai wannan sallar roƙa sallar tsoron ruwa afwan sallar roƙo sallah na na tsoro sallah na tsoro duk malamai sun yi jama'i a kanta sai dai wasu daga cikin malamai akwai Hassan ibn Ziyad daga da Abu Yusuf al-Qadi su ne suka ce wannan kawai wato ya ce fashi daga manzo Allah ne manzo Allah shi kare zai sallah na tsoro in banda manzo Allah yanzu za a yi sallah sai dai kowanne a bashi liman dinsa saboda ayan ta cewa ta yi wa idza kunta fihi in kana cikin su yanzu manzo Allah an baya cikin mu shikenan ba sai ba sai mi sallar tsoro ba kwatankwacin yanda wato za a ce za a rarraba liman za a rarraba liman daya liman daya mutane guda biyu za su rabu akan liman daya a sai dai kowane ya gabatar da liman ɗinsa amma dai wannan ra'ayin su ra'ayi ne mai rauni kwarai da gaske ra'ayi ne wanda ke kusa an bar shi ba wani wanda ke fatawa da wannan ra'ayi abin da tabbata manzo Allah yayi saboda haka sauran sahabban sa ma sun yi wannan ya zama kamar sunna ce ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai hikima kamar yadda muka faɗa daga cikin hikima na shi shar'anta sallan tsoro shine a nuna maka cewa wato duk yanda za a yi kar kai sakaci da lokacin sallah ta fita in kana da hayyacinka in dai har a wajen yaki ba za a barka a ce kai to ta sallah ba domin babu aula a harkar rayuwanka ka ce za ka to ta sallah wani za ka ga in ya je zai je iya zuwa kawai ya je tun safe irin kwadugo yake yi tun safe da aiki ba zai sallan azhar da asar magariba ba sai a lokacin isha to wannan kaga yana yin wani abin da yake wato bai kyauta ba kansa ba saboda in ga ha a wajen yaki yakin kuma na abokan gaba saboda kawai kalmar Allah ta'ala bazala bai bari Allah ta'ala bai bari wato an tozata lokacin sallah ba to yana nuna maka wato kiyaye lokacin sallah ba yafi kiyaye rukunan sallah din ita kanta kiyaye wato aikace aikacen sallah din a ce za a yi ruku'i sujjada yanda ake ya kamata a yi su to a kiyaye lokacin sallah din ko da za a yi da imani ne ya fi alheri akan cin akan amma ce za a za a wato bari sai lokaci ya kone sannan a zo da sallan cikakken yadda ya kamata a zo da ita na ruku'i da sujada da kuma tsayuwa da sauransu malamai da yawa sun yi maganganu akan yadda akan waɗannan sufufi na sallan roko sallan tsoro akwai zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn qayyim yayi magana kan wannan akwai littafi karami kwarai da gaske na sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani wani littafi ne wanda biyo shekara bai wuce shafi 40 da wani abu ba wani hadisi na da makaranta na Abdullahi dan Umar kamar da bayani ya gabata hadisi ne da ake rubutowa yake kai kawo zuwa ga az-Zuhri daga Salim ibn Abdullahi ibn Umar daga babansa Abdullahi ibn Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda banda banda wato Salim ibn abdullahi ibn umar akwai nafi da ya ruwaito in muka hada ruwayan sa to zai fi baka ma'ana shi abinda wato ruwayan nafi maula ibn umar shi ya kawo cewa yayi wato Suleiman ya zo ya salla da ita wacannan kungiya ta farko na sahabban na sahabbansa sannan sai ya zama sauran kuma sun tafi sun tunkara abokan gaba fa idza salla alladhina ma'ahu raka'atun istakharu makana alladhina lam yusallu idan yi sallah tare da wato ƙungiyar farko sai su juya da baya sai su sai su zauna a bakafin su ɗayan da suke suke musu dako abokan gaba aka ce wala yusallimuna amma ba za su sallama ba wa yataqaddamu alladhina lam yusallu sai su kuma da ba su sallama sai su gabato su ma su zo su kabbara sallah bayan liman fa yusalluna sai su sallah fa yusalluna ma'ahu raka'a su ma sai su sallaci raka'a ɗaya tare da liman ثم ينصرف الإمام سلم يسلم صلاة شيء ثم وقد صلى ركعتين زي زما شيء ما يركع أبيو فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلوا لأنفسهم ركعة ركعة سيكون wato a kungiyoyin guda biyu sai ta zo ta rama raka ko inta guda ɗaya da wuce mata almuhim wannan sufa kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci a yayin da suka suka kabbar sallah liman yake ya kabbar sallah wasu ma suka bi shi to in suka yi an aka yi raka daya shi ba zai su ba za shi sallama ba in aka yi raka daya zai zauna yana jira da wancan kungiyar su masu su zo su haɗe da shi a wajen sallah amma su waɗannan kungiyar farkon ba sallama za su yi ba kawai juyawa za su yi su tabu zai su ƙara tunkarar wato inda ake tsammana abokan gaba suna wajen babu sallama kuma la yi sallimu na haka ruwa ta nuna sannan su su wata sai zo sai su sallah raka'a ɗaya ta da shi sai ƙara shi musu raka'a ɗaya in ya karshe musu raka daya shi zai sallami abinsa su kuma za su tashi karo raka dayansu in su karo raka daya sai sun cika raka su raka a biyu kenan sai dama ka sauce da ila sai sallame sun kaga su wanda aka fara sallame su ba su ne karshen sallame wake wanda kuma wato aka jinkirin fara yin sallar da su kuma su ne farkon sallamewa haka abin yake a zama wataƙila an fahimci yanayin wannan kissa din yanayin wanda ake wato wannan sallah din a wasu daga cikin malamai daga cikin malaman maliki ashabu shi ma shi ya zabi wannan wannan sifa ta hadisi Abdullahi bin Umar kamar da aka sani kowa da hadisan suka zo masa ya zabi wanda ya masa shi to ashab daga cikin ashabu malik shi ya zabi irin wannan wato sifa din kuma wannan shine kusan sifa din da ake ruwaitowa cewa a hanaf sun zaba suna yin hujja da hadisi na wato Usaid ibn Abdurrahman al-Jazari daga Abu Ubaida daga Abdullahi dan Mas'ud idan an kiyaye hadisin almuhim dai wannan wasu daga cikin malamai sun zafi wannan ita wannan kaifiya din ta hadisi Abdullahi dan Umar to wannan shi kuma sai hadisi na Yazid ibn Ruman عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بن خوات yake cewa yana ruwatowa daga wani wanda ya salla bayan manzo Allah salata zatar riqa kaga a wannan a wannan hadisi Abdullahi dan Umar ba a fadi ba a fadi wato wannan sallar a wace yaki ce ba kawai cewa yi sai ba'da ayyami illati laqiya fiha al'adu a sashin wasu daga cikin kwanaki manzo Allah da ya gamu da abokan gaba amma wasu daga cikin ruwayoyi an zo wato ya faɗi cewa qibala najat wato mafuskantar najat najat najat shine wato a larabci yana nufin duk wani waje mai tudu haka to kuma za ta rika kusan a wannan shiyar dake to insha Allah za mu zo mai magana akan wato wannan da yaki ne ne aka yi ko kuwa ya kuka daban-daban aka yi aka yi su sai hadisi nabi da mala ya kawo shine yace an yasid ibn ruman an salih ibn khawat ibn jubair amma salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga wani wanda ya sallah a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba a faɗi waye sahabin ba amma baka bukatar sai ka san waye shi tunda ya tabbata cewa sahabin ne kuma ya sallah bayan manzo Allah sahabbai duka su adalai salata zatar riqa sallah da aka yi ta a yaƙi na ar-riqa salatul khawfi sallah na tsoro anna ta'ifatan saffat ma'ahu wasu daga cikin gungun mutane sun yi sahu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan wujahal adu aka bar wasu daga cikin gungu kuma suna fuskantar abokan gaba ku lura kyau ne babbacin wancan da wannan fa salla bil ladina ma'ahu raka'a sai ya sallaci raka'a ɗaya tare da wanda suke tare da shi thumma thabata qa'iman sai ya tabbata a tsaye wa atammu li anfun su suka cika makan sallah kaga wannan shi ba magana sun cika ana yin raka'a ɗaya kawai juyawa suka yi su ƙara shi sallan ba ana yin wannan ƙara tafiya kawai abin suka yi suka je suka ci gaba da yin wani aikin wasu wanda kuma su ba su yi wani sallan ba sai suka zo suka samu raka'a ɗaya su ma amma shi a nan cewa aka yi wa a tambuli an kusurce da liman ya jira su suka cika ma kansu wannan sallah da thumman sarafa thumman sarafu sai suka juya wa saffu wijahal aduwi suka je suma suka yi sahu suna fuskanta abokan gaba wajahatul qaifatul ukhra shi su sai gungu ta biyu gungu na biyu suka zo suma suka kafar sallah tare da manzo Allah wa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat sai sallaci raka'a da ta da ta rage masa shi yana nan tsaye suka lokaci da shi so da ya dan ja sura mai tsawo ke sun ma tabbata jalisan da ya zauna tun da shi ya gama sallarsa sai ya tabbata a zaune wa atammu li anfus suka cika sallar su sun ma sallama biyun sai musu sallama sallama daya shi ya yi sallama da su a wannan karo mala ya ce a rajulun ladhi salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam huwa sahal ibn abi hatma wannan mutumin da ake cewa ya sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Sahal ibn Abi Hatma wannan sabai na malamai mun yi wasu wata ishara a wacce zama a nan din ma insha Allah za mu ƙara yin wannan ishara din a wannan hadisi akwai malamai suna an same shi ta hanyoyi mabambanta akalla guda biyu akwai kamar wannan hadisi ya zama musnad musnad din shi wanda wato aka ce daga manzo Allah sahabin daga manzo Allah yayi da yayi hikatu cewa manzo Allah yayi da wannan sallar amma ba a faɗi wani sahabi ne ba to shi a cikin nan kaga akwai akwai wani abu da ya kamata a lura aka ce sai ya zauna a zaune shi da cika ka'ansa sai ya zauna a zaune sai suka cika sallar su suka suka same shi a zaune sannan kuma ya tabbatar sun gama tahiyansu sai ya sallama sannan su wasu suka sallama da sallamansa wannan shine abin da aka ruwaito a wannan hadisi din a da can imam malik ya zabi wannan ra'ayin irin wannan kashiya ta sallah din ya zabi hadisin yazid ibn roman an salih ibn khawat ibn jubair amma salla ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yanda kawai mutum liman zai yi shine in ya tabbata tsaye a raka'an farko a su wadancan za su tafi sai wasu su zo sai su haɗe da liman sai ya zauna a zaune ya tahiya ya tahiya ba bai sallama ba sai ya jira wato sai sun gama tahiyar sai kuma sai sallama tare da su to amma akwai ruwaya imam malik da can ya zabi ya zabi wannan ruwayar kuma wannan shi zabi imam shafi'i wannan kuma shine zabi imam ahmad ibn hanbal suka ce saboda wannan sallar ta fi karancin wato motsi kuma ta fi karancin sarayar da wasu wato wasu rukunai na sallah da aka sarayar a ciki tana da karanci kwarai da tsayin kullu akan wancan wancan kaga ba sallama ba ka je aka juya an an karkace maliki bala ma wakila to amma imam malik da baya sai ya sai ya bar wannan ruwayar sai ya koma ruwaya da ake ruwaitowa daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar Siddiq daga Salih ibn Khawwat din nan dai cewa Sahal ibn Abi Hatma ya bashi yanda ake yin sallah na tsoro Sahal ibn Abi Hatma sahabi ne ya bashi wato yanda ake sallah na tsoro bai ce shi manzo Allah ya faɗa ba a wannan ruwaya amma shi a ciki sai aka ce fayarka'u bihim ar-rak'a sai wato shi liman sai ya musu raka'a guda daya wa yasjud ya sujada thumma yusallim sai ya sallama wato su wannan gungu na biyu aka ce liman sai ya zo ya raka'a daya tare da su ya sujada in ya sujada ya ta ya dago ya tahiya thumma yusallim sai ya sallama kaga shi anan ya sallama na kuma a ce ya jira su sai da suka yi sai da ya jira su a zauni an fahimci mamacin ruwaya guda biyu shi a wannan ruwaya an ce ya jira sai da ya jira a zaune na kai yayi ta jabi tsawo har sai da suka gama raka ɗayan su su ma suka zauna suka tahiyyar su ya tabbatar sun samu ajalin da ya kamata su samu sai sai sallama sai suka sallama da sallama shi amma ita a wannan ruwayan ta biyu wanda shi ma daga Salih ibn Khawwat ne amma kuma daga Sa'ad ibn Abi Hatma kamar ba kamar anan hadisin ba da na farko da aka ce daga wani wanda ya salla bayan manzo Allah za mu zo insha Allah mu nan magana amma anan hadisin wato Sa'ad ibn Abi Hatma shi cewa yayi sai manzo Allah da ya gama tahiyyarsa kawai sai salama shi su kuma fa yaqumun sai suka ce su miƙe su kuma fa yarka'una li abu sai rak'at al-baqiya thumma yusallimu kuma sai su tashi karo wannan raka'a da ta musaura sai su sallama a wannan malamai suka yi sabani wasu kamar shi malam anan yana cewa hadisi ɗaya ne kwadan kwace da ake sanar iri ɗaya ne inda kai ya bambanta da wannan hadisi da wannan hadisi da makaranta shine wajen shi liman bijira ba shi lima a hadisi na biyu na bai jira ba yi sallama abinsa shi kuma lima a wannan hadisi na makaranta da malai kawo da shi kuma yayi yayi wato sai da ya jira suka sallama tare to dan haka malamai sai suka yi sabani imam malik daga baya yayi amfani da wannan hadisi na biyu da muka kawo ko wace akari da ake rawaitowa daga sahal ibn abi hatma shi sai ya daina amfani da wancan hadisi na wato salih ibn khawwat amma salama a rasulullah sai ya daina amfani da shi yake cewa wa hadithul qasim ibn muhammad an muhammad ibn salih ibn khawat ahabbu ma sami'tu ilayya fi salati al-khawf yace ni hadisin qasim ibn muhammad da yake ruwatowa daga salih ibn khawat ya mun na fifita shi yi mafi wato sallar da tafi bani sha'awa ne so wanda ke cewa kisa ɗaya ce kaga dole sai ya yaya wannan iskalin don kace kisa ɗaya ce to ya za a yi matsala yi a wannan abin guda biyu matsala a riwayan farko an ce sai da ya jira bai sallama ba a riwaya ta biyu kuma an ce ya riga ya sallama su bai jira su ba to kaga dole a ga wanne ne yake daidai wanne ne ba daidai ba to shine shi imamu shafi'i shi da yarin jayar da wannan riwaya sai cewa wannan riwaya musnad dace wato an riga an shimfa zuwa ga manzo Allah kai tsaye ita kuma riwaya ta biyu da malik ta kawo riwaya ce maqufiya riwaya ce da sahabi ne ke bada labarin ya ake sallah so ta iya ya haddace ta iya bai haddace ba wannan shine abin da shi Imam Shafi'i faɗa sai ce hadisi Yazid ibn Ruman an ibn Khawwat musnad wal masir ilayhi awla min hadith al-Qasim li'annahu mawquf wa huwa ashbahu al-ahadith fi salat al-khawf bi zahir kitabillah ya kuma ce kuma hadisin Salih ibn Khawwat daga daga wato wani sahabi da ya sallah bayan manzo Allah ya fi kama da ma Qur'ani ne shi kansa Qur'ani zahirin Qur'ani a suratul nisa'i da aka kawo mana ayan da ake sallan tsoro ta fi kama da hadisin Salih ibn Khawwat muka ce wannan shi zabin Ahmad shi zabin Dawud zahiri da wasu daga cikin malamai to amma shi hadithin Sa'al ibn Abi Hatma wanda za a je mun shiga saboda wata karna kan dan yi wani bayani akan wannan saboda haka yanzu na shiga ina bayani kan sabanin da ake da shi na malamai saboda malam wannan magana da ya bada ke cewa shi wannan hadisin hadisi ne guda daya to shi Sa'al ibn Abi Hatma shi ma ruwayarsa ruwayarsa ta zo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim a cikin ta ma shi ma sai ya ce daga manzo Allah ne kaga arwaya da ke cikin muwatta shi ya an kawo ta ne a matsayin maganar sa ya haya bin sayyid al-ansari ya kawo ta ne a matsayin maganar sa amma a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim musamman akwai shu'ba ibn al-hajjaj ya ruwaito daga abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad daga babansa qasim ibn muhammad yake cewa manzo Allah ne yayi wannan sallah din manzo Allah yayi wannan sallah a cikin ta kuma shi sai da wato ya yi sallama sannan waɗanda suka sallama bai tsaya ya jira su ba saɓanin wannan ruwaya da ake cewa wato sai da tsaya ya jira su to kaga wacce ita kanta wannan ruwayar da ake cewa mawqufiya ce da shafi yake cewa mawqufiya ce to ita ma ta zo marfu'iya ta zo an shafa ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma naga ibnu abdul bar ma shi ya fi gabatar da wannan ruwaya ta biyu yana cewa wanda ruwaya mawqufiyan ba ita kawata a rinjayar ba ya kawata a rinjayar da ruwaya ce marfu'iya to abdurrahman asannu min yahya ibn ibn sa'id wa ajal rawahu shu'ba an abdurrahman kadhalika ita Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ya fi shekaru kuma ya mafi girma a wajen malamai akan Yahya ibn Sa'id al-Ansari saboda haka ruwayan da ya shimfida ya kara ya ce wannan daga manzo Allah ne kai tsaye ita kamata ila akari da shi ya wato kamar yana masu Imam Shafi'i rabi da suke cewa hadisin wannan hadisi da a cikin sa ake cewa an man salla ma'a Rasulullahi ya fi karfi to shi ma ne wannan hadisin da karfin sa yana rinjayar da wato abinda Imam Malik ya tafi zuwa gare shi da shi ma dai maganan ya haifu da nasari shi kashi imam ne ba a cewa ya yi kuskure ba a da hujja a ruwaya sai wato amintacce babba irin ya haifu da nasari ya rawaito ruwaya ba ka cewa ya yi kuskure ba ta da hujja ba a kuma galibin marwaita irin su imam shafi imam malik kusan da malaman mutanen hijaz sun ma fi sanin hadisi na shi ya haifu da nasari sannan ka shi ma hadisin sa ba hadisi ne wanda za a tsaya kula da ita kwarai da gaske illa iya kariya a ce Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Muhammad yayi ƙari ne kuma ziyara ce mai fiqa. Ƙari ce daga abunta ce da haka ita ma za ka za karba. To kaga muna da ruwaya guda biyu a gi akan wannan ruwaya wanda malikiya suka zabi ɗaya daga ciki zabi ɗaya daga ciki ba. A wannan malikiya suka zaba shine kawai liman da ya gama raka'arsa kawai ya sallama. Su tashi su ƙaro su ƙaro farka'arsu. Wanda kuma a shafi Imam Ahmad da Abdul Zahiri suka zaba zai zauna ya tahiyya in yi tahiyya sai ya tsaya kawai bai sallama ba sai ya jira wadanda sai sun gama tahiyya su suma a sai sun gama ƙarfi raka'an su sun gama tahiyyan su sun gama shi tahiyyan su daga baya kuma shikenan sai sai sai shi sallama da sallama sai sallame a tare a to malamai sai suka sabani akan wannan hadisi wai baya ce guda ɗaya ko kuwa wato riwaya ce daban-daban shi wato al-hafiz al-maqdisi shi mai wannan littafi sai ce ruwa ce guda ɗaya to idan ka ce ruwa ce guda ɗaya kaga za a kowa wajen sabani wajen sahal ibn abi hatman shi kansa imam al-waqidi yana cewa an haife shi ne shekara ta uku bayan hijira shekara ta uku bayan hijira ana cewa shi wannan yaki da aka yi zatu riqa mafi kolo abin da ake cewa an yi yakin a cikin ta shine amu khaybar shekara ta bakwai wanda ya shekara ta uku me zai sani a shekara ta ta bakwai ba zai san komai ba amma magana al-waqidi shi wannan magana ce mai rauni mun faɗa muka ce abu hatim razi kamar da ɗansa abdurrahman yake rawaitowa daga wajensa yana rawaitowa daga ɗaya daga cikin ƴaƴa da ƴaƴan shi wannan sahal ibn abi hatma cewa wato ya ya halarci wato bayatul ridwan da aka yi manzo Allah bayatul ridwan da sulhu hudaybiya da aka ya halarce ta sannan kuma shine ma ya rika yi manzo Allah wato jagora yakin uhud ya kuma halarci duk ya koka in ka cire yakin badar ne ko biyar ya halarta ba kaga wannan babban mutum ne magana a ce shi ka tafi aka yi shi bayan hira kamar da Imam Shafi ya faɗa to ba zai zama daidai ba to in ya zama shine sahabin da aka ibhamu sa anan wannan riwaya kamar da shi Al-Hafiz Maqdisi ke faɗa to kaga la shakka wato riwaya ya hayyace da asari shi kansa za ita kamar a rinjayar akan riwayar Yazid ibn Rumar saboda ya hayyace da asari ya fi girma akan Yazid ibn Rumar a wajen malaman hadisi saboda haka zai zama riwayar wacce shi wanda yake cewa ثم ثبت jalisan zai zama kuskure shi kenan ta wannan za mu iya rinjaye da wannan saboda ajalliya ta yahaya bisa da asali to amma akwai abin ibn hajar ke faɗa cewa wataƙila wannan ruwayar ba ruwaya ce ta sahabi guda ɗaya ba kamar da shi alhamdu makashi ke faɗa ba ruwaya ce ta sahabi guda ɗaya ba ruwayan shi sa'al ibn abi hatma wanda yake cikin bukhari da muslim wannan yana ruwaito wata sallah ce daban sun dace a galibin al'amari yadda aka sallam amma dai ba ita ce sallan da shi wannan wanda ake cewa an rawaito daga wani sahabi da ya salla bayan manzo Allah a wannan yakin ba ita ce ba wace sallolin ne daban-daban daga me ya nuna mana haka shine abin da Ibn Manda ya fitar a cikin ma'rifatu sahaba da albai haka cikin as-sunan suna fitowa ta hanyar Yazid ibn Ruman daga Salih daga babansa wa shi kaga wannan sahabin da aka ce ba a san wane ne shi ba to sunansa shine wato Salih ibn wato ko Khawwat ibn Jubair Khawwat ibn Jubair ne aka aka ibhami sai kaga wato kissa ce daban-daban salloli ne daban-daban aka yi duk da dai wata ila a yaki ne ce aka yi amma ne salloli daban-daban wata rana aka tashi magana zai sallar sai sallata sai ya jira sai bai sallame ba sai da ya jira su suka gama ƙarshe raka'an su sai suka sallame ta a tare wata alamu da tashi zai sallah din wata sallah da tashi zai sallah kawai shi sai sallame abin su kuma sai sai su ƙarasa to kowanne aka yi daidai wannan shine abin da Ibn Hajar al-Asqalani ya fi gabatar ya fi wato rajahewa kuma gaskiya wannan ya fi nuna wato kama din tunda za mu sanar su daban-daban na'am a yi da nabi ne sallami bari ka da abin ya faru a ruwayan farko wanda ba ake ce daga wani wanda ya sala a bayan manzan Allah wanda ibn hajar yake cewa ba sali ibn abi hatma ne kamar da wani malamin ke faɗa ba shi khawat ne ibn ibn ibn shubay shine babansa ne a wurin to shi tunda babansa ne wata kila shine sai saka ya sunan to shi a cikin ruwayarsa cewa yake da manzo Allah yayi sallah da wato kaifa ta farko gungun farko sai suka tashi sai suka koma suka suka wato bayayyan wato waje suka exchange waje da su wato gungun na biyu gungun na biyu da suka dawo suka raka'a ta biyu tare da manzo Allah shi raka'a ta biyu kenan a wajensa su kuma raka'a ta farko a wajensu shi kuma sai manzo Allah sai ya tsaya tsaye da azauna afwan ya jira sai suka gama sallah din sai ya sallame da su wannan shine ruwayar farko ruwaya ta biyu kuma shine ruwayar Sa'ad ibn Abi Asma bazalla a ciki da aka ce da ya sallah kuma sai sauri sallame da raka'a ya sallame da ya raka'a farko su a ji suka tafi da suka dawo kuma ya musu raka'a ta biyu shi a wajensa kawai sai sallame shi ya sallame kuma su wa'ace suka tafi a raka'a su an fahimci yadda abin ya faru suka cika sa duka biyu sun cika sa duka biyu sun cika sa ba wani samu takacce amma shi mutsala ya sallame kafin shi sallame sabanin shi wacce ga yawa ma za a yi raka ɗayan kawai Allah ya bada ɗaya ta zama bonus za a zo za a zo a kanta insha Allah ai kaga a wannan aika shi ya ce fasalla bihim raqatu lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim gashi ya fada a cikin ruwaya to wannan shine wani an fahimci wannan ruwaya ta bi ta ba insha Allah za mu shiga ruwaya ta gaba ita ita ruwaya ta gaba akwai dan bambanci kadan to sai hadisi na Jabir hadisi na Jabir shine yace wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari hadisi daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari mutum Madina radiyallahu anhuma قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف لا التي صلى الظهور تare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasafafna saffai sai muka sahu guda biyu a wannan karo kowannen su ya kabbar sallar fasafafna saffai sai aka yi sahu biyu wato sahu wato masu tsawo kenan khalfa rasulullahi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala adu bainana wa bainal qibla makiya kuma suna tsakanin mu da wato alqibla wato kaga makiya suna kamar mu in anan ne za mu ce makiya suna gabas kenan suna kan alqibla tunda ana ganin su duka kaga ba ba wato bukata wata kila sai an rarraba فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا انا اولا كانوا سيما زالا يكبر سلنسا sai muka kabbar sallah baki daya thumma raka'a sai ruku'i wa raka'na jami'an sai muka ruku'i baki daya thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sai manzo ya dago kansa daga ruku'i wa rafa'na jami'an sai muka dago mu baki daya thumma nahadara bis sujudi sai manzo Allah ya durkusa ya sauka wato saboda sujada wasaffu alladhi yalihi suma wato sahun da suke bin sa kai tsaye suma sai suka sai suka kabbara sujudar su suka tafi sujada tare da manzon Allah wa qama saffu almu'akhkhar fi nahar al'adu fi nahar al'adu a wata kamar da zuwa ta sayyidun sunna sai wato sahun da suke sahun da suke na biyu suma sai suka zauna suna kallon makiyasu me zai faru su ba su tafi sujada ba kenan wato an yi kabbara tare an yi katu tare an yi ruku'i tare an dago daga ruku'i tare amma wajen tafiya su jira ba ta tare ba su na maza Allah da kuma wanda suke bayansa kai tsaye sai suka tafi su jira tare amma su waɗannan sai suka tsaya ke madaga saka suna kallon wato makiya din falamma qada annabi sallallahu alaihi wa sallam as-sujuda yayin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sujaransa wa qama saffu alladhi yalihi sai su ma wato wannan sahun da suke bi masa su ma suka miƙo daga sujadarsu in hadarar safful mu'akhar bis sujudi sai sahun da suke sahun na biyu su ma sai suka durƙusa saboda su sujada wa qamu su ma har suka dago da da suka dago kaga kowa ya dago kenan ko thumma taqaddama as-safful mu'akhkhar sai su sahun da suke a na biyu sai suka dawo gaba wa ta'akhkhara as-safful muqaddam su kuma sahun da suke na farko sai suka koma da baya thumma raka'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yayi ruku'i wa raka'ana jami'an sai muka yi ruku'i kuma thumma rafa'a rasahu sai manzo Allah ya dago kansa min ar-ruku'i daga ruku'i wa rafa'na jami'an kuma sai muka dago baki daya thumma hadara bis-sujudi sai kuma manzo Allah sai ya durƙusa saboda ya sujada wa saffu alladhi yalihi da kuma sahun da suke bi masa alladhi kana mu'akhkharan fi rak'atil ula sai jabi cewa wanda su ne suke a baya a rak'an farko fa qama saffu mu'akhkhar fi nahr al'adu sai su kuma wannan sahun da suke a bayan su a raka'a ta biyu wanda su ne a farko a raka'a ta farko sai suka tsaya su ma suna kallon makiya su sujada ba falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sujuda yayin da manzo Allah ya gama sujjadansa wa saffu alladhi yalihi da kuma sahun da suke bayan sa kai tsaye in hadara saffu muakhar sai kuma sahu na biyun sai su ma suka wato durƙusa bi sujudu suka tafi sujjada fa sujjadu sai suka sujjada thumma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kuma duka ya jira su kowa baya ga sujjada akai tayya tare sai ya sallama sallarsa wa sallamna jami'an sai muka sallama sallan baki daya an fahimce yadda aka yi wannan shi yadda aka yi wannan kwangwabakon baya sau biyu aka yi da aka yi sahu biyu sai maza Allah ya yi ruku'i ya sujada su ma suka yi ruku'i suka sujada sai aiki suna kallon su to da maza Allah ya tafi sujada sai sahun da suke bi masa su ma suka tafi sujada su kuma waɗanda suka tsaya tsaye suna kallon abokan gaba da suka dago maza Allah ya dago su ma suka dago aka miƙe sai aka yi sauri aka jira waɗanda su ma sai su sujada su suka sujada su ma suka dago da aka miƙe aka tabbatar duka sun miƙe sai na wannan na biyun suka koma na farko na farko suka dawo na biyu sai aka cibar sallan a haka da aka cibar sallan a haka aka tafi sujada sai na farkon nan da suka dawo na biyu na biyun suka koma na daya to na biyun da suka koma na daya su ma sai suka riga na farko na biyun wanda sune na farko a raka'a ta daya sai suka riga sujada su ma sai suka jira su kaga an yi ramu kuke na kowa ya rawa kowa daga baya da aka gaba kuma sai aka sallabe a haka haka aka yi ita kuma wannan sallah kaga wato mun sami akalla wato kaifiya ta guda uku farara akwai kaifiyan wato hadisin Abdullahi dan Umar shi ka kai tsaye kawai wato musu ba sallabi ba kawai suka juya suka ci gaba da uzurin su waɗanda kuma suka dawo kuma aka rika da su da ba ya gama sallar su sai sallabi da ya sallabe su kuma waɗanda suka tashi suka ƙara shi rika a ɗayan su da suka gama sallar ƙarshewa sai suka je wani wadancan suka karɓe su su kuma suka dawo a lokacin ba su sallama ba suka ƙara shi rika a ɗayan su su ma suka gama sai suka sallame wannan shi ne ibnu umar guda daya an fahimci wannan sai kuma hadisin salih ibn khawwat daga khawwat ibn jubair babansa cewa manzo Allah da ya tashi da ya raka daya fa da su sai ya tabbata a tsaye a tsaye sai su kuma gungu na biyu suka zo suka yi joyin din sa suka halle shi suka tafi da sallah raka'a raka'a ta biyu manzo da ya raka'a ta biyu da su sai ya tabbata a zaune kamar yadda riwaya take nunawa sai ya tabbata a zaune ya jira su sai da suka yi raka'a biyu na biyu su suma wanda ba samu ba sai maza Allah sai ya sallama sallan tare da su shi kuma da ya sallama sallan kaga ya ga kawai sallansa su ma da sun gama sallan su wannan shi ma ya bayyana to sai kuma shi akwai kuma ruwayar sahal ibn abi hatma wanda aka yi sabani isa ce guda ɗaya ko ba isa ce guda ɗaya ba magana mafi inganci game da ibn hajar ke cewa ba isa ce guda ɗaya ba shi a cikin sa kawai maza Allah sai sai wato ya sallame ya riga kungiya ta biyu salamewa aka duka ba wanda ya salami da mazala ya salama da shi kenan shi a wannan karan shi kadai ya salaman sa su kuma da shi kadai ya salaman sa su kuma waɗannan sai aka jira su riga su karshe sallah din da suka karshe sallah din su shikenan sai suka je su ma waɗannan kuma sai suka zo su karshe raka'a su ya dan hade da ibnu umar amma kuma suna dan rabuwa a wasu wurare shi kuma wannan ibnu ibnu jabir ibnu abdullahi shi kuma tare aka sallama baki daya aka sallama baki daya ila iyaka da an canza waje shi aka abubuwan suke. Na'am. Na'am.
Amma guda bin ta bin da farko kamar ka ne da yi
A ba ai duka wannan sun hulbuka wa babu wanda mazala ya rika abi da su. Dukkan su ba wanda mazala ya rika abi da su. Shi kaɗai ne ya bi abinsa. amma sauran kowace ɗaya ɗaya samun shi sai daga baya suka cika akwai maganar hadisi abubakara za mu zo insha Allah mu karanta ya ce suna abi dauda shi wannan shi yayi bibi da su su malamai suna da yawa suna rinjayar da hadisin Salih ibn Khawwat din nan daga Khawwat ibn Jubayr suna cewa wai shi yafi zahirin Qur'ani bari mu karanta ayat Qur'ani ku ji shi ya da tsayin da Allah ta'ala cewa ya falta qul ta'ifatun ma'aka wal ya'khudhu aslihatahu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak yake cewa sai ka miƙe kai sallah da ɗaya daga cikin gungu gungu na farko su riƙa wato wato makamansu idan suka yi sujada wato suka yi raka'a ɗaya kenan falyakunu min wara'ikum sai su koma da baya walta ta qa'ifatul ukhra sai ɗaya kungiya ita kuma ta zo lam yusallu bi sallah fal yusallu ma kai sallah ta da kai suka ce wannan yafi kama da hadisi Salih ibn Khawwat amma sallah kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan shi zabi ibn Ashafi da su Imam Ahmad amma idan ka ta wannan ayat kaga ai mutum lalace an gurta zo duka waɗannan za su iya haduwa waɗannan hadisan za su yi fasaran wannan wannan ayat ta kanta don haka wato su kansu ayoyin a haka yadda suka zo a haka su zo ne a wannan wannan hadisi na jabir a yi haƙuri za mu kawo ragowar sauran insha Allah wannan hadisi na jabir mala yake cewa oke ga ƙarshen nan ƙala jabir kama ya sana'u hara sukun ha'ula ibin umara'i wato waɗannan sahabbai guda biyu da suka yi sahu guda biyu ɗayan ta biyun sun yi na farkon wato gadi kama ya sana'u hara sukun ha'ula ibin umara'i kamar yadda wato masu gadi suke yi ma wato shugabanninku a yanzu da muke gani wanda zai iya yi wa jabi yana bada misali malamai suka ce yana bada misalin abinda wato wasu mahukunta a lokacinsu daga baya sun da kusan an koma na tarihi muka kani ba a kowa bai da kowa ba to sai aka koma idan halibobi sun zo su yi sallah to su wanda suke take musu baya suna kallon wane ya zo kawo musu hari to su ba sa zuwa su jira kai tsaye da shi ne jabir yake cewa kama ya sanar harasukum haula bi umara'i kamar yanda wato masu gadin sarakunan ku suke yi ma sarakunan ku a yanzu wasu malamai suka ce wannan shine abin da yake magana kuma zai iya yi wa jabir yana ba yana ba da labarin abin da mahukunta suka rika yi a wannan lokaci na take musu baya da ake yi da kuma tsayuwa da ake a kansu yana fada kamar yana kushe haka din wannan kowanne da aka yi ya ya abin nan malam ce wa zakarahu muslim bi tamami wannan hadisi da na kawo maka imam muslim ya rawaito shi a cikansa haka وذكره البخاري طرفا منه ما هو البخاري ya kawo wani bangare na wannan hadisi ibn ibn da yazo sai sai cewa imam al-bukhari shi bai ga ya kawo wannan hadisin ba amma dai wahabi yayi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin kitabul magazi ya kawo shi amma dai kamar da mali ya faɗa wani bangare ya kawo bai kawo shi a cikin a cikin sa ba ya kawo wani bangare ne kawai zan zo in kawo shi insha Allah cewa wa annahu salla salatal khawfi مع كان ما كان وانا وصلى صلاه الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه السابعه انا اكو ياتي في الغزوه السابعه او غزوه السابعه ina ganin kuskure yayi a cikin sayyid bukhari wannan al-ghazwa babu al-dalam cewa akai fi ghazwati sabi'a ghazwati zati riqa mazala yayi sallah sallar tsoro tare da mazala wato sallah ta bakwai sallah ta bakwai haka aka faɗa sallah ta bakwai idan aka ta iskali ce kuma saboda akwai sabani akan wannan zautu zata da a yaushe ne wannan abin ya faru Imam Bukhari ga ruwayar sa yace qali Abdullah ibn Raja qala akhbarana Imran ibn al-Qattan an Yahya ibn Abi Kathir an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bi ashabi fil khawf mazalla yayi sallah da sahabbansa a sallar tsoro fi ghazwati sabi'a ba fil ghazwati sabi'a ba al-dalam babu ita fi ghazwati sabi'a a yaki na bakwai yaki ta bakwai zatu riqa wata ake kiranta zatu riqa wannan ibara da malai ya kawo anan ta ta ka haifar da iskali kwarai da gaske saboda malamai suna da sabani akan cewa wannan yaki za ta da fadin a wace shiga ta faru wannan gauti sabi'a yana magana shiga ta bakwai ce ko yana nufin shekaran da maza Allah ya kokan na bakwai da maza Allah da ya je hakikan ya hada ya halda wato makiya wanda maza Allah ya halarci yakin a cikin ta malamai suna sabani da suke da shi za ta da ka wasu ce ta faru ne a shiga ta hudu wannan shine magana ibnu ishaq sahibul maghazi was siyar wasu kace a shiga ta biyar wannan shine magana na ibnu sa'ad da kuma abu ma'shar as-sindi wannan shine maganar sa kuma ibnu qayyim ya zaba wannan wannan wannan riwaya imam al-bukhari sai ce ta faru ne a shiga ta bakwai bayan haiba shiga ta bakwai bayan haiba imam al-bukhari da ya ga ai malamai sun sabani shi sai ya rajahi da hadisai ingantattu da suka zo akwai hadisai ingantattu da suka zo a babin wanda suke nuna cewa lalle ya wani abu ya faru ne bayan haiba hadithin abu musa al-ashari abu musa al-ashari ruwayarsa cewa ya zo ne bayan haiba kuma akwai ruwayar cewa ya halarci wannan yaki na zatu rika akwai riwaya Abu Huraira riwaya suna ce sunan Abi Dauda yace sallaitu ma'a Rasulullahi salatul khawf nayi sallah tare da manzo Allah sallan tsoro amma shi sai ce sallar yakin da aka yi na Najat Imam Bukhari yake cewa to kaga yakin da aka yi na Najat yaki ne na zakur rika to shi Imam Bukhari sai ya rija cewa ta wannan yakin ya faru ne a shekara ta bakwai saboda haka malamai a nan suka yi ta ta taburza wannan Jabir da yake magana magana da tafi inganci shine magana Imam Bukhari cewa wato wannan yaki za ta riqa za ta riqa ta wato akwai da alama ba yaki da yari akai a wani waje ba za ka ga wasu daga cikin malamai sun ce najat za ta riqa bi bi qarat da sauransu yaki juhaina kaga adam ma ai a wani hadisin Jabir ai ya faɗi cewa juhaina ce yaki juhaina ce aka tafi wannan kowanne kowa ya faɗi abin da ya faru ne a yakin da aka yi a wannan gefe din amma nan da yake cewa fi qawfi sabi'a abin da yake magana wato ai al-ghazwatu as-sabi'a allati laqiya fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-adu yaki ta bakwai da manzo Allah hukun gaba shine asabiya anan ba ba dole yana da magana wa yaki ta bakwai ba duk da an yi takiki za a ga yaki ta bakwai ne ibn hajar yake cewa ai yakin badar shine manzo Allah ya fara haduwa da hukun gaba banda ita sai yakin uhud banda ita sai yakin wato khandaq banda ita sai kuma yakin banu quraiza sai al-muraisi sai kuma wato khaybar bayan khaibar kaga kuma sai kuma za ta rika kaga ya tabbata ta bakwai din kenan to shine jabir yake cewa ya yakin da wato manzala ya hadda abokan gaba ta bakwai wato ita ce ta bakwai sauran ya gana manzala je kafin ita kusan ko dai sariya ce ko bai hadda abokin gaba ba to amma ya uwa guda da suka zo gabaninta za ta rika ya ya kokari shida kai ita ce ta bakwai wannan manzala da aka je tabbas an yaki da to shine shi jabir ana yake cewa fi gabata sabi'a wato yaki ta bakwai da manzo ya je game da abokan gaba wanda ake ta zatu riqa to ita zatu riqa na kamar da na faɗa ba da yasa da sabani sosan gaske wajen wata shekara aka yi ta muka ce wato Muhammad ibn Sa'ad kaga yana cewa shi shekara ta hudu ibn Sa'ad da shi da wato wasu daga cikin malamai Abu Ma'shar as-Sindi yana cewa yaki a shekara ta biyar ana cewa wato wani lokaci zaka an ce yaki zatu riqa wani lokaci a ce manuqa kafar banu gafafan kusan duk kabila ce banu muharib ce da kuma banu sa'alaba da gafafan suka yi ma manzo Allah suka hade manzo Allah manzo Allah ji hade suka yi yaki su to wanda da yawa sai cin malaman sira sa cewa shika ta biyar ce ta hudu ne akai sai su ibnu sa'ad suna cewa shika ta biyar Imam Bukhari kuma shi kuma yana cewa a shika ta bakwai to abinda dai ni yafi wato bayyana mun kamar an yi ta ya kokari a waje jan kowanne kuma ba ɗaya ba biyu akai ba kowane sahabi ya tashi kuma zai ce za ta riƙa ko ya ce najat dan a wasu daga cikin ruwayoyi za ka ga ana cewa wato zazatu bani muharib wa bani ta'laba wanda wannan sune yan gafafa din wanda kuma sune arriqa ta farko wanda kuma wata alama kuma sune ake kiransu batnun nahal akwai wata ruwaya da ake cewa batnun nahal wanda dai ita ce je zatu riƙa da sannan kuma akwai ruwaya da aka nuna wato yaƙi ta zatu anmar zatu anmar wasu malamai suna cewa mata an yi ta ne yaƙi ta shiga ta uku lokacin shekarar da aka yi yaƙin uhud to ita ma ana kyanta za ta rika kuma zala ya wata ya yi sallah kamar sallar rukarwa a sallar tsoro a wannan shekara din wataƙila ko shekara ta hudu aka yi ta in shekara ta hudu ne aka fara yin ta ita ce ta farko za ta alma aka fara ya tabbata ko shekara ta hudu ne to kaga shi wannan yakin ce Muhammad ibn Sa'd ke ke ishara zuwa gare ta da sai zama wataƙila a wannan shekara aka fara yin sallar tsoro din akwai kuma wato ruwaya da aka zo aka ana cewa kaimalu najar kamar da ke ruwayan hadisin ibn Umar wanda Salim ibn Abdullah yake rawaitowa daga wajen sace Qibal Najat wanda shi wannan ana an kyanta zatu da ta ita ma akwai kuma ruwaya da Abu Hurairah shi yana cewa ma ya halata Abu Hurairah musun da basu shiga ta bakwai Abu Musa al-Ashari shi ma kuma bai zo wajen mazalla ba ma ya sahabaji shi sai bayan Khaibar da shiga ta bakwai to kaga wannan yaki ne da ake magana a ta karshen nan na Jabir wannan ta bakwai din ce tabbas amma ragowar zatu da tsarin kuma wanda kila an ningan ya kokari a wannan lokaci akwai za ta kana da ma'ana Abdullahi dan Abbas wanda ita ma ana cewa za ta rika din ce Imam Bukhari kamar yana ganin za ta rika din ce wasu daga cikin malamai kuma suna bambancewa suna cewa ba za ta rika ba ce suna cewa gautu karar da aka yi aita ne kafin Khaibar ita kuma wannan aita ne bayan Khaibar so saboda haka akwai yakuka da aka yi a wannan wajejen da alama wanda sahabbai daban-daban kowa yana ba da labarin irin abin da gani a wannan sallah din ta haka in kun lura ku sallolin masu sha babba yau Abdullahi dan Umar ya faɗa nashi gobe jabi da faɗa nashi shi ma wani lokaci kuma shi kuma hawat ibn jubair shi ma ya faɗa nasa duk da kuma kaga ba kawai ɗaya aka yi ba Sau da haka manzala ya yi sallolin daban-daban daban-daban daban-daban haka aka same su duka aka yi sallolin a haka. Lokaci ya ku? To, a yi haƙuri ba mu ƙara ba mu fara da wuri ba, amma dai almuhim dai waɗannan hadisai guda uku da mun gama mun sami kafiya guda uku aƙalla. Kuma Imamu Ahmad da Imamu Ibn Qayyim da sauran malamai suna cewa kafiya aƙalla guda guda shida ko zuwa bakwai. insha Allah za mu kawo wasu daga cikin kaifiyat da ake da su a cikin sunna akwai su banda akwai akwai su akwai wanda manzo Allah yake yarka abi biyu kowanne kowanne in yarka abi sallami kowanne in yarka abi sallami kaga raka ta sallan ta biyu ta zama nafila kenan kaga babu magana wani ya ce mai nafila ba zai bi mai farilla ba ko mai farilla ba zai bi nafila ba dan gashi manzo Allah ya ta aikace an ganta akwai wanda kuma manzo Allah ba da aka yi ta hadisin Ibn Abbas hadisin Hudhaifa manzo Allah da yayi raka ɗaya kawai su shi sai ya raka abin amma sun su karasa ba raka ɗaya da suka yi kuma a ce zo su karasa ba ba su rama ta ba ta zama bonus kamar da na faɗa ita ma wannan kaga an karasa zama ta biyar akwai kuma ma wata insha Allah idan muka zo su ne kawai za mu ɗan karasa ɗan ɗaure a sai kuma mu shiga sabon babi insha Allah ta'ala abin da muka tarbi Allah ya ba mu lada abin da muka kusa na tala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Na'am. Eh. Haka. A sahun gaba su suna nan, su za su fara zuwa dama. Ba za a canza waje ba sai an ɗago. eh ina dago kawai za a canja eh canja su za su dawo baya su ko su bada shi gaba eh ya sige ya sige Allahu alam eh a canja za a yi eh kaji ayi a cikin hadisi cewa yayi thumma taqaddama as-saffu al-mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddam nabi suka dawo na farko na farko suka dawo na biyu haka suka yi wata kila ko an dan yi warwara haka kowa suka shirye sai suka dawo eh to to kaga duka sallar ma an dinka samun ma juyawa a lokaci sallah irin wannan kawai wato larura dai ita ke hukuntarwa eh a dake a lokacin na'am na'am a ba magana zaka yi wa ta suna gaban makiyan ne makiyan na kallon su ai so kaga kawai ai haka ne kaga idan wannan ya koma nan wannan zai dawo nan in aka yi ko za a ƙara kusan jawa aka kowa jawa zai zo ka sauta inda ai tare suke tare suke ƙwarai da gaske to wannan tambaya ce ta to wannan sunan rawatib ne ake tambaya sunan rawatib su ne wannan sunoni da aka alakanta su da salloli na na farilla ko kafin ko bayan sallolin farilla za a ga sallan azahar a hadisin abdullahi dan umar akwai raka'a biyu kafin sallan azahar akwai raka'a biyu bayan sallan azahar a wata ruwaya kuma raka'a hudu duk wannan in aka yayi sannan kuma gabanin sallan la'asar wasu malamai suna cewa sallan la'asar ba ta da arati idan mutum ya tafi sai dai ya ya yi nafila su kawai wasu malamai sun faɗa haka wasu na cewa wani kuma da ake raka'a hudu na zaki zama ratibar sallan la'asar amma da yawa da suna cewa ba ratibar ta mace in aka tafi magariba magariba ita ma ta jira ci banta raka'a biyu in muka hada ya zama nawa kenan ga biyu ga biyu hudu sannan kuma isha ma ta jira ci banta galibi mu mun tashi ban sanya mutane galibi dai to tafi da wutar muke hade su mu yi su ko wasu na da gani wasu haka suke yi galibi an gaba isha sai su yi raka'a biyu sai ga sun kawo daya kamar ma sun kafa da wutar su kenan to idan sun yi dai wannan abin ya wakilce musu shi ina fatan ubangiji ba su ladan su amma dai raka biyu shine mutum zai yi in zai bacci ba dan raka biyu zai yi na ratibar sallan wato isha sai kuma wato rakatul fajri akwai rakatul fajri da ake yi ita ce ratibar sallan wato asuba in ka an hada zama nawa kenan asuba ga biyu azhar ga biyu bayan azhar ga biyu shida magariba ga biyu bayan bayan isha ga biyu goma a ruwayar abdullahi dan umar kenan ruwayar kuma da ta kawo maganar hudu kafin la'asar bayan azahar to kaga zai zai zama sha biyu kenan to wannan shine a takaice irin salatul rawatib din da ake ta magana suna da ƙarfi ƙwarai da gaske sosan gaske maza Allah ya yi umarni kuma a aikace kuma an ga shi kasa yana yin su maza Allah shi kasa ibnu umar aidi ya ga maza Allah yana yin waɗannan sallolin ne shine ya hikaito ya ba da labari in ba sallan salatul fajr ba da ya tambayi Hafsa wanda a wani lokaci ba lokaci da yake shiga gurin maza Allah ba sallallahu alaihi wasallam so a takaice dai waɗannan sune rawatib da ake magana wanda kafin ko bayan sallolin farilla suna da ƙarfi ƙwarai da gaske insha Allah ta'ala raka abi raka abi raka abi ban ji ba akwai ruwaya da take magana ko ita wannan ta ba rati ba ce ta musamman ce ta ta musamman ce akwai ruwaya daga ibnu mas'ud ruwaya daga aisha ruwaya daga akwai sahaba guda uku ne ake cewa mutum ya kiyaye wannan rakawoyi guda hudu da ake bayan isha to wannan za a ba shi lada a ɗaya daga cikin saloli da yake yi na na wato wannan lailatul qadr wannan ya kawai wani daga cikin da ba a san su ba fa eh sunna wanda ke wato gwaggwaba ce ba a san je mutum ya naci ya naci ma guda ɗaya haitu da ɗaya amma in ka samu dama wani lokaci ka koma ba ka biyu za ka yi ba kuma sai ka yi waɗannan raka hudu ruwaya ce nake tsammani na Aisha ibn Mas'ud da kuma ina jin ibn Abbas ko kuma wani daga cikin sahabbai ruwaya ce da sun tabbata inganta mai tabbas suna cikin musannaf na ibn abi shayba da sauran littafai na malaman hadisi in aka tashi za a yarka hudun ba sai an yi sallama ɗaya za a yi ba sai an abu da ba za a yi ta flash ne kawai sallama ɗaya yawwa ba sai an ce za a rarraba ba haka ne suna ta zutar nuna haka lada ne babba ba sosai ladan kuma an ce wato ladan da za a baka sallan da kai a lailatul qadari shi za a baka a wannan lokaci sau da mutum ya samu dama shi ma ya yi salati waɗannan shi ma babu laifi amma dai ba rata bar sallan isha ce ba wani wata nafila ce daban ana son mutum kare kare ya zama bai taɓa yi ba ya dinga yi wasu lokuta bayan lokuta insha Allah ta'ala ta ya ɗaya za ka yi ta ya ɗaya za ka yi ta ya ɗaya abu da ɗaya a cikin ruwayoyin ruwaya ce guda ɗaya ce ta nuna inda ake yi za a yi sallama idan a yi ta ya ɗaya wannan aka yi ta shi kenan kuma insha Allah an sami wannan lada assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala